أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah muna kuma yabo gare shi marar iyaka da ya sare mana haduwa yau ma a wannan masallaci masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan marece na talata sha takwas ga watan Ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a lissafin hijirar annabinmu Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma shi ne sha takwas ga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a lissafin meladiya. يقول الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا إذا وتمت nan ana nufin matar aure saboda ma ya dullu alaihi asiyaq ga shi nan an faɗa idan wata matar aure khafat ta ji tsoron ta tsammaci shi ne abin da ake mai da khafat a nan tawakka'at tana tsammanin tana jin tsoron aukuwar min ba'liha daga mijinta ba'al miji yawa tana tsoron nushuzan taraffu'an jiji da kai ɗaukaka kai wulaƙanci kallon banza rashin daraja zai rika kallonta da koya gaji da ita ko saboda muni ko talauci ko wani sababi da dai namiji kan kimace ya ji ta fita daga ransa ya rika ɗauke mata kai wani shi ne ake kira nushuz ashan asalin nushuzin ma'anarsa irtifa'i yawwa ɗauke kai yawwa au i'radan ko bijirewa ko bijirewa kamar ma yi mana fassara mai kyau za mu ji ta kuma insha Allah a cikin karatun abin da za mu karanta na sharhinsa. Idan mace matar aure ta tsoraci ta riƙa ji a jikinta wani abu zai auku daga mijinta, nai mata wulaƙanci da ɗaukaka kansa a kanta ko kuma bijire mata ma'ana kau da kai. kawar da kansa daga gare ta kamar da za mu zo ji. To, in wannan abu ya faru, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Daga ta ji a jikinta ko ta ga alamu, wannan mutumin fa take-takensa rabuwa ma zai da ita, to kuma ba ta son haka. ya fara ɗaukar matakan kauce magana da ita ya zauna da ita ya ƙi kula ta a daɗe ma ba magana a yanayin wannan ko? yau ko ya mata wani gani gani da reni da rashin ɗaukata da daraja wanda duk yakan faru to in ta ji wannan fala junaha alaihi ma babu laifi a kansu an yusliha bainahuma sulhan su yi sulhu a tsakaninsu a ya zo a wata ƙira'ar min al-qira'ati sabiyya an yassalaha yawwa ma'ana an yatasalaha ne sai ya zama kuma aka yi idgamin ta'un din a cikin sadu an yassalaha bainahuma sulha cewa a tsakaninsu su haifar da sulhu su yi sulhu a tsakaninsu su daidaita me ake nufi da daidaitawa za mu zo mu ji ma'ana ta ce to tun da dai na fara ganin kaza da kaza ni maimakon ka sake ni abubuwan da suke kanka na wani haƙoƙi na haƙura da kaza ko da kaza ko da kaza ba komai ni dai in zauna kar a sake ni ana fahimtar to shi ake nufi da sulhu yawwa shi sulhu tsakanin su sulhu an ce bainahuma nan a tsakanin su ta tuntube shi ta ce to na ga kaza na ga kaza to nan an ce bainahuma shin in suka shigar da third party fa aka shigo da wasu ko waliyai ko wani malami yawwa a ce da Allah mu je wurin wanan wane ko gurin alƙali in ana tsoron tun da shi alƙali shi nasa hukunci zai ko in ana son sulhu kuwa ko da yake shi ma alƙali yana sulhu yawwa yana umarni ma ku je ku yi sulhu shi kansa yana yi kuma dai yana cikin tsari da doka to in aka shigo da kowaye dai a zo a yi sulhu to shi ma ya shiga cikin abin da shari'a ta amince da shi ba lalle sai iya su biyun ba yawwa wasulhu khair shi ko sulhu alheri ne malamai suka ce nan an yi amfani da sulhu da alifun da lam kuma ba a ƙayyade shi da zancen aure ba sai suka ce wannan yufidu al'umum fi jami'il ashiya' don haka sulhu alheri ne a komai a mu'amalar zamantakewa tsakanin makoci da makoci tsakanin mai shari'a da wanda ake wa shari'a tsakanin waɗanda suke shari'a da junansu tsakanin uwa da uba tsakanin ɗa da uba tsakanin wane da wane haka duk harkar zumunci da harkar kasuwanci makoci rumfa da rumfa mai kwangila da wanda ake wa kwangila duk wanda rikici zai iya haɗuwa haƙƙi ya haɗu to za a iya sulhu kuma sulhun nan alheri ne in ji Allah kaga kishiyarsa menene kenan ba alheri ba akwai kwaɗaitarwa babba a wannan wurin shi yasa za ka ga malamai masu faɗakarwa masu ilmantarwa haka malaman fiƙo a wurare da yawa in aka zo zancen sulhu ba sai sun karanto maka aya nan daga farkonta har ƙarshe ba sai su ce maka wasulhu khair to ne istidlali ne fi mahalli eh ba ba fita daga hanya bane kafa hujja ne akan komai kuke magana ana son sulhu ka kwadaitar akan sulhu ka yanko iya nan ka faɗa daidai kai wasulhu khair wannan magana ce da tutlaqu wa tuqayyad تقيد بالمسألة المذكورة أنا إيه قيد أنت مسألة دا أكا كاو شنو مغنى الأولى وتطلق في غيرها أو دما ودى ما إتبا ذاك إيه سكي كوي كتي والسلهو خير وأحضرت الأنفس الشح سوك رايك أم باس روى معنى أنسى يامس الشحي كلمة شحي tana da bambanci da albukul to mu a hausa sai dai mu ce rowar kawai har yanzu ko ko akwai wata ku taimaka min amma asalin ma'anar duk mutumin da yake son a bashi haƙƙinsa shi kuma yake hana na wani daga gare shi wani shi ne ake tuna mene shahid wani shi ne ashuh kun ga shi kuma rowaci yana hana bayarwa ne bayan ba iya kawai hadda kwaɗayi ba to shi wannan ga kwaɗayin abin hannun wasu ga hana nasa kaga abin yi masa yawa to shi ɗan adam ran ɗan adam majbulun shi ake nufi a nan yawa bi tabi'atil hali a ɗabi'arsa an gina shi ne akan ya tattaro maslaharsa ya hana maslahar wasu da take wurinsa ya yi rowa ya yi kwaɗayi haka ɗan adam ransa yake an fahimci abin in ji Allah yawwa wa uhdiratil anfusu ash-shuhha asali nan an sanya ta ita wannan jumla an gina ta limalan musamman fa'iluhu ko ko lil majhul kamar da ake cewa shi yasa shi fi'ilin wanda aka gina shi akan wannan shine uhdirat ana fahimta al-anfusu shine na'ibul fa'il ko washuha shine maf'ulun thani maf'uli na biyu kamar da dai kuka sani a ka'idar shi al-mabni lil majhul na faɗi wannan ne ba dan maganar nahawun ba don maganar aƙida da take ciki. Me kuka hararo? A nan Allah ta'ala ahsanta in zai jingina wa kansa wani abu wanda yake abin zargi ne, to yakan sanya shi a irin wannan baya cewa Allah ya sanya kaza marar kyau a tsakaninku. Allah ya duk Qur'ani za ka ga wannan abun haka yake amma in wani abun alheri ne to Allah yana itlaqin sa ya dangana da kansa cewa shine yayi kaza tare da cewa wannan din ma min mafqulatihi an gane tunda washarru laysa ilayka Allah ta'ala baya jingina sharri zuwa gare shi duk Qur'ani wa anna la nadri أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا قلوا بقى آية ده مثالا قلوا بي دقص وأن لا ندري هو بمسلم أشر أريد هذا ما سأكت أريد sharri ne ake nufi bi manfil ardi da mutanen da suke bayan ƙasa an ko kuwa arada bihim rabbuhum rashada ubangijinsu yana son alheri ne da su kaga sharri bai dangana wa kansa ba amma alheri ya dangana wa kansa wannan kuma ita ce siffar Allah ta'ala a duk inda yake magana to anan ma kun ga sai ce wa uhdiratil anfusu ash-shuh tunda ash-shuh ce ummazmu hali ne ba abin yabo ba abin zargi ne to bai dangana wa kansa cewa shi ne ya sanya ba tare da cewa shi din ne ya sanya amma baya dangana wa kansa mene sharri saboda me ai kun san ka'ida tana da alaka da babin al-asma'i was sifat Allah ta'ala laysa fi af'alihi sharrun mutlaqan a ayyukan Allah babu sharri sam sam ta kowace fuska ka biyo da za a dangana Allah ya aikata abu da yake sharri Allah baya sharri ba wai maganar iya danganawar ba ce a'a a haƙiƙanin lamarin haka yake Allah bai aikata sharri amma a cikin abubuwan da ya halitta siffofinsu da ayyukansu akwai sharri fa yakunu sai ya zama in an tashi nasabta sai a ce wannan sharrin min maf'ulatillahi ta'ala bima'ana min makhluqatihi wa laysa min af'alihi akwai ku farki tsakanin fi'ilun lahi da maf'ulin Allah ana fahimta yawa ayyukan mu da muke aikatawa menene su maf'ulatul lahi ne mu aikin da muke mu muka yi mu za a danganawa mu muka aikata mu za a baiwa sakamako ko in khairan fa khair in sharran fa shar amma dukkan ayyukan namu tunda Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun da ku da ayyukan ku duk halittar Allah ne shi ya halicce ku to sai a ce ayyukan namu makhluqatun ne lillahi Allah ne ya halicce su amma ba za a siffanta shi shi da yin ayyukan nan namu ba kun gane wannan to a wannan babin shine ake sa wannan saboda tanazzuhin Allah ta'ala daga dukkan abin da yake ba mai kyau ba wannan kuma kun ga ba tawili bane nassin maganar ne haka Allah ya faɗe ta kuma saboda haka take cewa Allah babu sharri a cikin ayyukansa me ake nufi yanzu mun ai kullun akwai wani misali da mun yi wannan zancen muke bayarwa ko misalin halittar shedan ko Allah ya halicci shedan shedan kuma menene shi sharri ne siffofinsa da ayyukansa yawwa to shin halittar shaidan sharri ne ko ku shi shaidan din shi ne sharri yawwa shaidan din shi ne sharrin amma Allah ya siffantu da aikinsa aikinsa shi ne hikimarsa ce ya halicci shaidan hikimar Allah ko alheri ce ba sharri ba ce kuma gane ne yanzu don haka maf'ulatun Allah da makhluqatinsa a iya samun sharri a cikinsu amma shi fi'ilin Allah to babu sharri a cikinsa kullum mukan faɗi wannan mu ce wannan yana daga cikin bigiran da malam ibnu taymiya ke cewa abul hasan al-ash'ari yayi kuskure da ya ki bambanta tsakanin al-fi'l wal maf'ul duk sai ya dauke su abu daya kuma wannan shi jefa su a cikin matsaloli da yawa a madhabar ash'ariyya ana ganewa aikin Allah ko da zahirin shi makhluqin mawjudun mu'ayyan da zaka ganshi a fili in shi akwai sharri a cikinsa to ai Allah ya aikata aikinsa ne bina'an akan wata hikima to wannan hikimar ai babu sharri a cikinta an fahimci abu kai zaka kalli aikin hikimar ne da aikin halittar ba shi abin da aka halittar ba shi abin da aka halitta akwai shirri tare da shi amma aikin Allah babu sharri a cikinsa ina jin kun sha jin wannan kuma an gane malam mai yake cewa eh wannan annabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka kuma gashi ma annabi qur'an wa ma ansanihu illa shaytan an azkura annabi qur'ani yawa sai mu je سيسي وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا إذن كوكا كوتتا tsakaninku da kuma tsakaninku da Ubangiji, watattako kuma kuka ji tsoron Allah kuka kiyaye dokokinsa, fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira to Allah ta'ala masani ne mai zurfin sani dangane da abin da kuke aikatawa shine ma'anar khabira dole abin kula shine ma'anar ayar nakan so mu takaita kaɗan saboda mu samu damar karanta abin da malam ya ambata a littafinsa za ku kula mana kamar mun karanta da yawa ko na rage kawo fa'idoji a daɗe ana tattauna a kansu ba don ba fa'idar ba amma don mu yawaita ɗauko fa'idojin cikin littafin, insha Allah. Ita ai, ba khafat almar'atu, nushuza zaujiha, in mace ta ji tsoron ɗaukakar kansa, wato girman kansa, wulaƙanta ta da zai yi, shi ne ma'ana, ai, tarafu'ahu, shi ne fassarar nushuz. عشان ترفعه معنى خافت المرأة ترفع زوجها عليها عنها وعدم رغبته فيها كما تكون نسي وانزفا باتكن تيكي hankalinsa ya tattara ya koma kan wata ya koma kan wasu matan ita baya santa ita kaza da kaza da kaza to ba fada za ta ɗauko ba an gane in ta ɗauko fada ne zai faru sai a gutsire alaka sai a ce shi kenan dama yau akan gaba kawai sai bal sai a balla shi dama haka yake namiji shi yana ji da kansa saukowarsa dangane da lamarin mace yana da wahala kuma yin hakan yakan saisaita abubuwa inda namiji zai sassauto ya ɗauki kansa da sauƙi to ana daidaita al'amura saboda su mata hankalinsu wajen judgment wajen yin hukunci a abubuwa saboda wannan siffar da Allah annabi sallallahu alaihi ya bamu labari Allah ya sanya tare da su to suna da gaggawa gaggawa da ɗaukar hukunci yanzu nan za a yi ma hukunci a manta duk wani alheri da ya gifta a tsakani za a ce to din me yayi arabin nan za ka zo ce ta kuka in dan halal ne kai ka ban takarda in kaza ana ba ta takardar kuma sai me yanzu saki na za kai ka ga ita ta ne yanzu ana yin wannan da yawa saboda su zuciyar tasu haka take daf da bakinsu a kusa take yanzu nan duk abin da ke bakin za su faɗa shi kuma namiji yana da jiji da kansa ba ya san wulaƙanci ba ya san ƙasƙanci in aka biyo masa ta nan yanzu zai ɓalla igiyar gaba ɗaya na gutsire ta duk abin da za a yi amma za a biyo masa a hankali to sai ka ga an daidaita shi yasa in ka samu namiji mai haƙuri mai juriya mai kawar da kai sai ka ga an daɗe ba a samu matsala ba saboda in an bi ta mace yanzu lamari sai kwaɗe yanzu ku ƙaddara haƙƙin sake inda a hannun mace yake ya za a riƙa raba shi miliyan miliyan domin in rai ya ɓaci kawai za ta ce ta sake shi kawai tana koma gida kuma sai kuka a lokacin sai hankalin ya dawo sai kuma a yi tunani sai a tuno kaza sai a tuno ya'ya sai a tuno alhininsa sai a tuno hannunsa a tuno ba a san wa za a haɗu da shi ba nan gaba kuma sai ihu amma lokacin da ran ya ɓaci to wancan abin yanzu nan za a yi shi to shi ko namiji Allah ya hore masa saboda bambancin halittar ba haka yake ba eh wannan kuma dai general hukunci ne ana samun wasu in ka zo on individual basis sai ka samu wani ya koma can wata kuma ta dawo nan ko ana samun haka to Allah ya kyauta to shi ne abin da yake nufi sai ce au wa i'rabahu in ta ji tsoron kwaɗayinsa dangane da ita zai ya ragu kuma tana jin tsoron irabinta zai zama ma gaba ɗaya zai koma ko magana ma ya daina mata da kuma haƙoƙinta ya daina bayarwa to fal ahsanu fi hadhihi al hala malai ce abin da yafi dacewa a irin wannan yanayi an yusliha bainahuma sulhan su haifar da sulhu a tsakanin su sulhu na gaske bi an tasmaha al mar'atu an ba'd huquqiha allazimati ya zama cewa matar ta yi rangwame shi ne tasma ta yi rangwame a kan wasu daga cikin haƙoƙinta na wajibi da suka lazimci mijin sai ta ce to kaga tun dan kaza ne da kaza ba komai je ka na bari ni dai kar a yanke min igiyar aure a bani yanzu matan da za su iya wannan ba ai ba su da yawa galibi sai jiji da kai da an isa ai su ba isa ai musu kaza ba ai kaza da kaza yaushe zan je in roƙe shi wallahi ba zan roƙe shi to kuma ba wani abu bane zurfin hankalin ne dama zai sa da tunani da za a yi sai a tuno in aka yi kaza fa kaza za ta faru in aka yi kaza kaza za ta faru sai a wassa a kwakwalwar ce aiki a lokaci guda dama yana daga cikin zurfin hankali Allah ya hore maka damar tunani a lokacin ɓacin rai. Galibin mutane in suka yi hukunci fi izlaƙin, me yasa annabi sallallahu alaihi ya hana alƙali ya hukunci fi izlaƙin? Me ma'anar izlaƙi? Shiddatul ghadab. Lokacin da rai ya ɓaci, to a rufe a tashi. Amma in za a yi hukunci a cikin baƙin ciki, to za a yi abin da ba daidai ba. To su mata mafi yawa matsalar su ke to ana samun kuma namijin shi ma ransa ya ɓaci hankali ya tashi ya kulle ya taho kamar zai duka to sai kuma ya tsaya sai ya ɗauko hukunci sai ya auka musamman dai a zamanin yanzu muna ga irin wannan abun yana yawa gaggawar auka saki wani saboda jahilci ya ɗauka kawai dan an bashi haƙƙin sakin nan to kuma an bashi dama ne ya ɗauki sakin a matsayin bulala ya rika amfani da ita a matsayin bulala in aka bata masa zai sai ce to ɗaya in aka ƙara sai ce ɗaya to bai san kuma ƙila ɓacin ran da zai zo na uku ya fi na farkon da na biyu don haka ba zai iya haƙuri ya tuno cewa a na uku ta yake ba ko ba haka bane to kullum dai mutum ya ƙoƙari ya matse fushinsa shi sa Allah ya bawa masu matse fushi wal kadimina al ghaiba wal afina anin nas wallahu yuhibbu man al muhsinin haka kyautatawa ne shi yasa ko ga anan ma an kawo maganar kyautatawa duk inda ake son rangwame to ihsani yana tasowa yawwa ihsani ake kallo kai rangwame kai afuwa ke ma haƙoƙin naki ki sarayar da su ki haƙuri da a sake ki ki koma kaza da kaza gara ke haƙuri wannan tsakaninku ne ku biyu dama ba cewa aka yi a je a tona asiri ko mijin ya je ya faɗa ko ita ta je ta faɗa ai ga yadda aka yi su yi sulhun su tsakanin su kada kowa ya in akwai damar haka mu ƙarasa bi an tasmaha al mar'atu an ba'd huquqiha al lazimati li zawjiha tabar wa mijin ala wajhin tabqa ma'a zawjiha bisa fuskar da za ta ci gaba da zama matarsa yawwa imma an tarda bi aqalla min alwajibi ko dai ta haƙura da abin da bai kai wajibin ba laha gare ta minan nafaqati ta bangaren ciyarwa baya iyawa ko saboda wani yanayi ko nauyin wani gidan ya hana wani abun ba zai tafi ba sai ta ce to kaga ni ina da ma da zan ɗauki nauyin kaina ba matsala ban ni zan ci da kai ne wannan misali ne fa ba cewa ne haka dole yau wal kiswa ko tufatarwa sai kayan sallan nan in ba za ka iya ba ba komai na yafe in dai a kansa ne za a zo a yi rikici ba na yi afuwa ba matsala aul maskan ko wurin zama ta ce ina da albashi zan biya kuɗin hayar shi kenan na ɗauke maka aul ƙasam ko alƙasin ko rabon kwana ta ce je ka ba sai ka raba da ni ba duk ran da ka ga dama ka zo to wannan shi ake nufi da mene sulhu ita ta sakkocin afuwa ga wasu abubuwa na haƙoƙi bi an tusqiqa haqqaha ta sarayar da wani haƙƙi nata minhu wanda yake wajibi ne a kansa au ta haba yawmaha wanda ke wannan yana fassara alƙasar ɗin ne bi an tuskita haqqaha minhu haƙƙinta na rabon kwana ta ce ta sarayar ma gaba ɗaya ba ta bukata au ta haba yawmaha ko kuma ta ba da kwananta an gane wa lailatiha yawwa wa lailataha kai ko an ta haba yawmaha wa lailataha da daranta da yininta ta ba da shi li zawjiha au lidarratiha ko da ko da kishiyarta ko ta baiwa mijin ko ta baiwa kishiyar akwai bambanci ai ko yawa in ta baiwa mijin ma'ana shi ya zaɓi inda zai je ta ce na bar maka kwanan je ka inda ka ga dama shine ta bashi amma in ita ta zaɓi ɗaya ta ce ni wancan na ba to shi ma hakan zai karɓa an banci abin yawwa shine ma'anar ta baiwa mijin ko ta baiwa kishiyarta barra kishiya ke haka yake a hausa shine kishiya ko yawwa da larabci kuma suka ba shi wani suna yake hakan ne barra ɗin ce kamar cuta ce ai sai an yi haƙuri da ita fa idza ittafaqa ala hadhihi al-hala in suka yi ittifaki suka haɗu da shi da ita akan wannan halin to fala junaha to babu laifi wala ba'as babu matsala alaihima fiha babu matsala a kansu su biyu cikin wannan hukunci da za su yi ittifaki a kai la alaiha wa la ala zauji babu laifi ko a kanta ko a kan miji inda sun haɗu a kan haka fa yajuzu hina idin li zawjiha to ya halatta da shi mijin a lokacin albaqa'u ma'aha ya ci gaba da zama da ita ala hadhihi alhal akan wannan hali na sarayar da haƙƙi da ta yi masa to yanzu me yasa aka ce fala junaha alayhi dan an nuna sabanin hakan ko wani zai iya ɗaukar cewa tilas shi haƙƙinsa yake so to abin da ya fi alheri shi ne a yi wannan domin kishiyar hakan zai iya jawo matsaloli tun da ba yadda Allah maɗaukaki ya faɗi a kansa a haka ya gina ɗan adam wa uhdiratil anfusu shuhi ma'anarsa kowa ja yake kowa bai yadda a cuce shi ba kowa so yake kwato haƙƙinsa ya mazinajin karɓar haƙƙinsa to in ko haka za a yi in kowa ya ce ba zai sarayar ba to kun ga ba yadda za a daidaita haka kun ga ashe sulhu dole ya zama shine mafi alheri kuma faɗin la ba'asa bihi ko la junaha dan ya nuna cewa ba wai wajibi bane amma kuma yin sa din shine mafi alheri ana fahimta yawa to sai ce wala ba'asa alaiha fiha mun yi wannan ko لا عليها ولا على الزوج فيجوز في نعيد لزوجها البقاء معها على هذه الحال وهي خير من الفرقة ko sulhun nan an yafi a ce an rabu in aka ce an rabu abubuwa kuma shikenan an bankaɗo asiri ya tono ya za a yi da 'ya'ya ya karatunsu wa zai riƙe kaza ya za a yi kaza ina za a kai wance ya auren wance in ya taso bankaɗe bankaɗe dai wanda bai san ma ya sirrin zaman ku yake ba a ranar duk za a sani 'yan uwa su zo suna mitin ko yaya tsakanin wani da wance a yi kaza a yi kaza a yi kaza kuma duk asiri ya bayyana to in aka yi haƙuri akwai wani amfani da dole zai bayyana in da an yi haƙuri kun gane me yasa na ce dole alƙawarin Allah ne duk mutumin da ya haƙuri to Allah baya tozarta shi ga haƙƙinka kana gani in ranka ya ɓaci kace ba wanda ya isa ka bi wannan hanyar to akwai wani yanayi da zai zo wata ran sai kai nadama in ku ka bi hanyar haƙuri to akwai wata ran kana zaune sai ka ce a yanzu da nayi kaza da yanzu fa ba haka muke ciki ana fahimta wani abun baka san a sakamakon haƙurin naka ne Allah zai initiating wani alheri ya zo maka ba haka kullun da haƙuri da sulhu ba ƙaramin alheri ne a cikin su ai tun da Allah ya faɗi cewa wa sulhu khair ba za ka je ka nemo alheri a wani abu a cikin inda ake buƙatar sulhu kuma ya zama ba sulhun aka bi kuma ka ga alheri kun gane zancen sau nawa ake samun aiwa mutum laifi a shiga haƙƙinsa ko na kuɗi ko na rai ko makamancin sai a zo a ce to kai wani kai haƙuri ma sai wallahi ba zan haƙuri ba duk inda za mu je a yi sai a je a ce a yi shari'o'i a je kotu a yi shekara nawa sai can kuma a ba shi haƙƙin nasa in alƙali ne mai hukunci a ce to ɗauki in aka ba shi haƙƙin kawai sai wata musifa ta faɗo wa haƙƙi ana yi wannan ko ba wani abin kuma in mutum ya haƙuri sai ka ga ya bar wannan haƙƙin haka kawai sai Allah kin tso masa wani alherin da ya fi wancan ninkin ba ninkin sai zo masa shi ma ana ko ba ai don haka shi sulhu da haƙurin babu abin da kai su alheri ba tsoro ba ne eh ba tsoro ba ne ba kuma rauni ba ne yadda wasu za ka ga suna tsammanin in suka sarayar da haƙi to za a ɗauke su matsorata ba lalle ba ne Allah kyauta yace wali hada qala don haka yace usulhu khair yace wa yu'khadhu min umumi hadha al-lafzi wal ma'na daga wannan lafazin in ka kalli tsarin sa na gama gari da aka sa wal ma'ana da kuma ma'anar da ya kunsa za a fahimci anna anna sulha بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير haka yake a gurku rubutun ba ku sa fataha a kan mimin ɗin saboda karatun ku gane shi da sauri an sulha baina man ko yawwa baina man bainahuma haqqun man bainahuma haqqun asalin jimlar kenan waɗanda tsakaninsu akwai wani haƙƙi au munaza'atun ko kuma akwai wani rikici da yake aukuwa tsakaninsu fi jami'il ashiya a kowane abu ba iya maganar aure ba an gane yawwa anna sulha bainahu annahu khairu kun gane larabcin gudu yawwa da haka man ne wannan wurin ba min bane eh ya karantu to mu je a sai ce annahu khairun min istiqsa'i kullin minhuma ala kulli haqqihi shi yafi alheri da a ce kowanne ɗaya daga cikinsu ya tsaya ya yi bin ƙwaƙwaf a komai na haƙoƙinsa duk ya ce ba zai yafe ba. An gane? In ya ce komai sai ya tattaro ya bi shi, ya yi bin ƙwaƙwaf, ya bi diddigi, ya ƙi yafe komai ƙanƙantar abu a kan haƙƙinsa, ya ce duk sai an ba shi. To lalle yin wancan ya fi wannan alheri. Ana ganewa? lima fi min islahi saboda abin da ke tattare da hakan na gyara wa baka'il umfati da kuma wanzuwar jin daɗin zamantakewa yawwa da ɗebe kewa da shiri da zaman ƙauna da zaman lafiya da duk irin wannan da kalmomi walittisafi bi sifati samahi da kuma mutum ya siffantu da siffar rangwame da afuwa don ya fi alheri a ce an san ka da rangume da afuwa ka fi girma ka fi ɗaukaka da a ce ka fi hancini ko? eh a ce wani ya cika hancini eh ya cika rashin afuwa ya cika rashin rangume ya cika ya cika wato bin diddigin abu da rashin haƙuri da a faɗi wannan gara a siffanta ka da rangume yace wa huwa shi sulhu جائز في جميع الأشياء يا هلت أقومي إلا إذا أهل حراما أو حرم حلالا يوا سيف إذا سنه أن يشني أكن هلت حرم أو حرم تحلل فإنه لا يكون سلحا وأنم فبدأ دم سلحبا وإنما يكون جورا سننسى ذالنتي يوا سننسى ذالنتي دي إن أكا تاكل وني aka aikata abin da yake ba daidai ba a kira wannan abin sulhu to ba sulhu ba kun gane shi sulhu asalinsa da ma'anarsa musalaha rangwame da afuwa da yake buƙatar tanazuli me ma'anar tanazuli yawwa mutum ya sauka daga wani haƙƙi nasa kamar da ake cewa ba a ɓari a kwashe duka, ko? To haka sulhu yake, in har aka cuce ka, wani ya cuce ka, in aka zo yin sulhu, to kaga da a cuce ka gaba ɗayan nan gara a ɗan tattaro ɗan wani abu da ka samu, da a ce ka rasa duka. An fahimci abu? Wani abu na haƙƙin ka za a dawo ma da shi. Amma aka ce a danne ka gaba ɗaya duk haƙƙin ba za ka samu ba, to wannan sunansa mai an zalunce ka. Ana fahimtar abin? yauwa sulhu yana nufin dama kai a ƙashin kanka ka yafe ba sai an tirsa kama ba an gane da kanka ka ce na yi afuwa ba komai yauwa amma ba a zo a ce ko kai kaza in ba haka ba za mu kaza wannan ya zama blackmail a yasan wannan yauwa ko ka bi kaza in ba haka ba ya za mu je mu ma kaza don wani blackmail ne bai halatta ba yau to duk irin wannan kuma zalunci ne Allah ya tsare ina ne muke yace wa baqa'ul ulfati wal ittisafi bi sifati as-samahi wa huwa ja'izun fi jami'il ashya illa idha ahalla haraman aw harrama halalan fa innahu la yakunu sulhan wa inma yakunu jawra sai ce wa alam ka sani anna kullu hukmin min al-ahkam cewa duk wani hukunci daga cikin hukunce hukunce لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه duk wani hukunci daga cikin hukunce-hukunce baya cika baya kammala sai an samu abin da ke hukunta samuwarsa da kuma koruwar abubuwan da za su hana shi ma'ana akwai shuru akwai mawane sharuɗan da sai da su ba wa mutum gaskiya akwai kuma wasu abubuwan da suke hanawa to su ma sai an neme su an rasa sharuɗa sun cika abubuwan hanawa babu su to shine sai a hukunci ana ganewa sai ce fa min zalika hadha al-hukm kabir wannan hukunci babba alladhi huwa sulhu wanda ake kira sulhu babban abu ne fa zakara ta'ala al-muqtabi li dalika Allah madaukaki ya ambaci abin da yake hukunta yin hakan wa nabbaha ala annahu khair ma'ana abin da zai sa a yi sulhu to alheri ne wal khair kullu aqilin yatlubuhu shi ko alheri duk wani mai hankali yana neman alheri wa yarghabu fihi kuma yana kwaɗayin ya same shi ko yawwa an faɗi sababin tunda Allah ya ce akwai alheri a ciki da ya kamata duk mai hankali ya zama mai neman alheri yawwa mai neman alheri yace fa in kana ma'a zalika qad amara Allah bihi wa hasa alai duk da tare da haka Allah maɗaukaki ya yi umarni da shi to izdadul mu'minu talaban lahu wa ragbatan fihi zaka ga mu'mini yana da yana ƙara neman alheri da kuma kwaɗayi a cikin alheri wa zakaral mani'a to menene abin da yake hanawa shine ashuh an gane yawwa wa uhdiratil anfusu shuhha rai an gina shi akan me shuhi shine da rowa da kwaɗayi ai jubilatin nufusu ala shuhi an gina rayuka ne akan haka wa huwa adamun razbaci fi babli ma ala insani shine mutum baya kwaɗayin ya bada abin da yake haƙƙi ne a kansa wal hirsu ala alhaqqi alladhi lahu yana kwaɗayin kuma ya samu haƙƙin da yake nasa ai shine dai fasara da muka ambata yawwa shi nasa a bashi na wani ya hana wani shi ne mene shahihun shi yasa malamai suke faɗin cewa hukuku bani adama mabniyatun ala almushahati shi almushaha almushaha shine kowa kokari yake ya jawo haƙƙinsa kuma baya so a ɓantare wani abu daga cikin abin da yake tare da shi ko da haƙƙin wani shi ne rowa shi dai a bashi yawa sai aka ce haƙƙin Allah fa shi kuma mabniyun alal musamahati Allahu akbar shi Allah haƙƙoƙinsa an gina su ne akan mai rangwame afwa in kai masa ko sau nawa ka dawo gun sai ce bai ka anya amma dan adam ba haka yake shi da dan adam nasa nasa nasa har ba nasa ba ma ni ma yake ko dan adam babu wanda ya san halin dan adam irin mahaliccinsa ko shi yasa tilas masu kallon abubuwa iya a ka'idojin social sciences da psychology sanin halayen ɗan adam su taƙaitu iya wannan su ƙirin ju'i zuwa ga siffar mahalicci da ya wa abin halittarsa ce sa suke fele ko ba haka bane yawwa in suka tashi abubuwansu kawai suna kallon ai a ɗabi'a ɗan adam mun mun san ɗan adam mun karanta psychology ai kaza da kaza yan sociology kaza da kaza da kaza ya kuri ila akwai wanda suka karanta sociology ko yawwa suna ganin sun fi kowa sanin ɗan adam wallahi in baka haɗa wannan sanin ɗan adam ɗin da kake gani kayi sai ɗan adam ɗin da wani bature ya zauna ya sa a laboratorin sa kuma ɗan adam ba a sa shi a laboratory is the most delicate creature a cikin halittar Allah ba mai wahalar lamari irin ɗan adam babu wata laboratory da zaka je ka sa shi ka gwada shi ka ga cewa haka yake duk inda ka sa shi sai ya botsare sai ya nuna maka wani halin da baka san shi ba sai dai yanzu ka rubuta a dictionary ka ko ba haka bane don haka dan adam duk mai hulɗa da dan adam kuma ya ce wai ba zai resortin zuwa ya koma zuwa ga ubangijinsa ubangijin ɗan adam ya ji wannan labari ubangijin ɗan adam ya faɗa a kan ɗan adam da halin ɗan adam to is bound to fail a duk hukuncin da zai aka shi yasa dokoki da ake sawa a sa abin nan misali yan majalisa su zauna su kawai za su yi tunanin me ya kamata da me ya bai kamata ba a kira lauyoyi su ta interpretation da doka an ce kaza an ce kaza sai da duk abu a ta matsaloli in dai da za a yi considering wanda ya kirkiri wannan creator din ya sako shi shi ba za a kalli me yace akan abin da ya halitta ba to ai gaskiya an faɗi tun kwata-kwata ma abin ba za a kai da yadda ake so ko ba ku fahimci zance na bane in ka ɗauko robot da aka yi shi aka yi manufacturing ɗinsa aka sako shi za ka iya interpreting abubuwan da zai iya yi tendency ɗin zai kaza zai kaza zai kaza saboda ɗan adam duk abin da ya sani a kansa ɗan adam ɗin ne da ya yi kuma shi ya sanya a cikin system ɗin da yake gudanar da wannan abu ko ba haka bane amma ɗan adam fa ƙwaƙwalwarsa ita ce ta wancan robot ɗin kuma duk wani waye na duniya duk wani abu da ɗan adam wani zai iya yi to akwai wani kuma da ya fi shi wata ƙwaƙwalwar ƙwaƙwalwar nan da kuke gani ta ɗan adam ability ɗinta da capacity abubuwan da za ta iya yi ta iya riƙewa ta shanye ta ɓoye ba a gani ba Allah ne kawai ya san su haka in ba mahalicci ba babu wanda ya fahimci ɗan adam yadda ya kamata a fahimce shi haka in ka zo kana dilin da ɗan adam kuma ka ce ba ruwanka da nassoshin alkur'ani da hadisi wanda Allah ya faɗa akan halin ɗan adam wanda manzon Allah sallallahu alaihi ubangijinsa ya gaya masa dangane da halin ɗan adam to kai missing point yanzu Allah madaukaki annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ambata ba a cikin ayoyi da da suke cikin ayoyin da aka yi naskinsu ko cewa Allah maɗauki ya faɗa cewa laukana labin adama wadiyan ko laminin la ahabba an yakuna wadiyaini walau kana lahu wadiyani labtaga thalithan ko makamancin wannan da ya nemi in yana da wadi ɗaya a ce wannan kun san wadi shine bali kwari babba a ce dabbobi ne a ciki duka tumaki ne ko awaki a ce naka ne lokacin da ba ka da wannan dukiyar hankoro kake kana haƙilo da zumuɗi da neman ka samu haka ne amma ka duba ran da ka samu yaya kuma mentality da sake ɗinka ya kake komawa daga ran da ka samu sai ka ce ina ma ba iya wannan bane ko ba ka bane yanzu in ka nema wani mutum a yanzu wanda babu dubu ɗaya a aljihunsa in kana masa zancen ina ma ya sami miliyan sai ɗauka mafarki kake masa ya ɗauka ma izgili ne amma daga ran da miliyan ta zo hannu sai duba yake wannan tawa ce to kuma a lokacin duk burinsa zai ɗauko ya ɗora akan wannan miliyan ɗin kuma miliyan ta fi ƙarfin ta yi kaɗan a ce ta gama maka buri bawan Allah sai ya tuno gida ya tuno aure ya tuno mota duk ya cusa a wannan miliyan ɗin kaga sai yanzu ba za ta isa ba in ku ba ta isa ba me zai yi la ahabba an yakuna yawwa sai nemi ina ma a ƙara ina ma a ƙara shi yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da yake cike bakin ɗan adam sai ne sai ƙasa daga ran da aka buɗe kabari aka sa shi a ciki aka afa ƙasa ta hau kansa kus bakin nan ya rufe shi ne kawai ƙarshen burin ɗan adam to dan Allah wannan ilimin daga ina yake daga wahayi yake daga wahayi babu kuskure har duniya ta tashi ba wanda zai kawo maka wata siffa da za ta karyata wannan siffar da Allah ya faɗa dangane da ɗan adam ne kuma su ne irin siffofin ai da Allah ke faɗa dangane da halayen Yahudu da halin mushrikai sai ce suna kaza suna kaza kamar halin Yahuda da ya ambata cewa babu ɗaya daga cikinsu da yake son ya mutu kuma har duniya ta tashi da zaka san da Yahuda ya zo dan ya kayyata Qur'ani na ce gashi ya zo yana so ya mutu mu'jiza ce nan kuma mu'jiza ba ce don haka yadda Allah ya halicci dan adam din nan ku bar masa kayansa kuma in kuna son sanin sa to ku koma gun sa shine cikin littafin sa ku duba halayen da Allah ya faɗa a wurare da yawa na halin dan adam ya kamata wani da yayi bahasi akai da tattaro ayoyi da suke da alaƙa da ainihin halin ɗan adam na ginin halitta ya fito da su. Kun san halaye akwai na ɗabi'a akwai kuma muktasaba. Ko? Akwai natural abin da aka gina ɗan adam a kai, akwai kuma abin da ya akwayare yawwa. Sakamakon tarbiyya, sakamakon iyaye ko? sakamakon makotaka environment da sauransu akwai kuma abubuwan da haka Allah ya yi kowa da kowa to irin waɗannan Allah ya faɗe su da yawa a cikin alkur'ani da wani zai kwakwalo ya binciko za a samu ilimi mai yawa kuma zai taimaka wa 'yan humanities social sciences sociology duka dai da irin wannan jiji ɗin da suke da yawa ina ne yawwa sai ya ce fannufusu majbulatun ala zalika tab'an kun gani yace tab'an yawwa rayuka an gina su ne akan wannan naturally shine ma'anan tab'an yawwa ai fayanbaghi lakum an tahrisu ala qal'i hadha al-khuluq daka ya kamata tunda madmumi ne kuma akwai shi tare da ku to ayi kokari a samo wani halin da zai tumɓuke wannan yawa an tahrisu ala qal'i qal'i shine ka tumɓuke abu hadha al-khuluq ad-dani wannan kaskantaccen hali na kaskanci min nufusikum daga cikin ɗabi'unku da halayenku ku kokari ku cire wa tastabdilu bihi diddahu kuma ku sanya kishiyarsa a makofinsa ku sanya samaha ku sanya ihsani ku sanya rangwame afuwa kyauta hangen nesa haƙuri duk irin wannan kalmomin ku tattaro su ku rubuta su ka yi ƙoƙari ka siffantu da su ka ga cewa insha Allah ta'ala Allah zai cire maka wannan hali na shuki Allah ya raba mu da shi an nuna lokaci mu yi mu ga ina ne za mu iya tsayawa sai ce wa tastabdilu bihi biddahu wa huwa gashi ya faɗa as-samahatu menene as-samahatu shine kishiyar wancan hali yace wa huwa badlul haqqi alladhi alayka ka bada haƙƙin da yake kanka in ta zo maka ma da irin wannan zancen tun da muna zancen miji ne da mata ko ya kamata a lokacin da za ta zo ta ce to tun da dai na ga take-takenka so kake ka rabu da ni auren nan ba ka so so kake ya gutsire ya yage in tafi in shiga uku kaza da kaza to ni ina neman kai mun afuwa kwanan ma na yafe ma kaza da kaza to ya kamata kai kuma sai ka ji kunya ko sai ka ji cewa ashe dai ta fahimci ita ce a gefen rauni ta fahimci kai kuma kai ne a gefen karfi to in aka baka karfin kai kuma ka haƙura mana sai ka ce to ba komai insha Allah a yi haƙuri sai ka ƙoƙari kai kirɓecin hanyoyi ƙirƙiri hanyoyin da za ka sanya ka so ta zai yi tun da ba kafin ka aure ta da soyayyar kuka fara abin da ya sa yanzu soyayyar ta tafi ina wata ɗabi'a ce kuma haka ba in ma ba ɗabi'ar ba ce siffa ce ta jiki da ai ka manta da ita lokacin da kake santa haka ka aure ta da kwaɗayi haka ne ko ba haka ba amma yanzu sai ka zo kuma ta fita daga ranka to ka yi ƙoƙari lokacin da ta nemi wannan sulhu maimakon ma ka ce eh to ba komai na karɓi sulhun naki ka yi halin girma ka ce to ba komai a yi afuwa a zuciyarka ko da baka gaya mata ba sai ka gyara halaye ka taimaka ka ga kirkinta da kwaɗayinta zauna da kai da take nunawa kai kuma sai ka gyara halinka sai ka ƙaunace ta sai ka so ta sai kuma zaman ya ƙara daɗi sai ka ga kun buɗe wani sabon fefe a rayuwar taku duk wani abu ne da zai iya yiwuwa ko ba haka bane amma in ka riga ka ɗauki kai kai ne duk tunanin da ba naka ba ba daidai bane to shikenan ba za a wato samu daidaito ba ana buƙatar mu siffantu da wannan hali na samaha ba rauni bane a hali ne da yake daga cikin siffofin Allah ta'ala al'afu Allah shine al'afu to duk wanda ya siffantu da siffar da take ko da a suna ne dai ta Allah daban ta ɗan adam daban to wannan siffa dai ta afuwa abu ne mai muhimmanci sai ce a famata wuffiqal insani ko na yi tsallake ko wa tastabdilu bihi biddahu wa huwa samahatu wa huwa badlul haqqi alladhi alayka wa liqtina'u bi ba'd al-haqqi alladhi laka da kuma wadatuwa shine wadatar zuci iktina'i da haƙuri da wadatar zuci bi ba'di alhaqqin ladhi laka da wani abu na haƙƙin da yake naka ne dan kaɗan ɗin naka to ka haƙura da kaɗan ɗin shine ma'ana yawa fa mata wuffiqa al-insanu li hadha al-khuluq al-hasan duk lokacin da aka sa dan adam ya samu gamdakatar da irin wannan ɗabi'a da wannan ta'ada da wannan hali mai kyau فهنا حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله يوا صلح zai sauki tsakaninsa da abokin husumarsa da kuma abokin mu'amalarsa وتسهلت الطرق وتسهلت الطريق للوصول الى المطلوب hanyoyin da za su kai da abin noma na sulhu da alheri sai su yi sauki بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه sabanin wanda ba yi da kokarin ma ya gusar da wannan kwaɗayi da kuma rowa a zuciyarsa fa innahu ya'suru alaihi sulhu wal muwafaqatu sannan za ka samu cewa da sulhu da muwafaqa daidaituwar hali zai wahala a same shi a gun irin wannan mutumin li'annahu la yurbihi illa jami'u malahu jami'u malahu ne nan ba jami'u malihi ba yawa ai jami'u ma huwa haqqun lahu ma'ana babu abin da zai gamsar da shi sai a ce ya samu dukkan haƙoƙinsa yawa wala yarda an yu'addiya ma alaihi shi kuma ba zai yadda ya bada abin da ake bin sa na haƙƙi ba fa in kana khasmuhu mithluhu in ku abokin husumar tasa shi ma irinsa ne istadda al'amru sai abu ya tsananta kai malaya maganganu masu hikima da kyau a wannan wuri yana da kyau ka sake karantawa ka sake bi ka fahimta in Allah ya sa kana da littafin ilimi ya zuba sosai in Allah ya sa wata ran zaka yi wata lecture da take da alaka da sulhu to kaza wannan maganganun suna da muhimmanci ka ɗauko su Allah ya sa mu dace lokaci ya kure tuntuni ba mu karasa ba ne ya ce tun maƙala wa in tuhsinu wa tattaqu in Allah ya kai mu gobe sai mu tattauna akan wannan gefe din muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu halaye na ƙwarai Allah kyautata zamantakewa mu da iyalanmu Allah ƙara mana haƙuri da juriya dukkan abin da muke wanda ba daidai ba Allah ba mu ikon daina shi dukkan abin da suke ba daidai ba Allah ba su ikon daina shi Allah ya sa muwa'ama da muwafaqa da mula'ama su yawaita a cikin ɗabi'unmu wato dacewa da dacewa dai da dacewa a kowane lamari Allah ta'ala ya يمكو البركة باكدة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك